‘Yan uwana abokaina masu saurare, barkanmu da wannan lokaci, na san kuna nan kuna jira na mu ci gaba da yadda mun kasa ba. Toha, rayuwa wa dogayen ƙawahuwa gare ta, hangara ta san da haka, kai kora matuma ta sani. Ratanga! ta darka ko tare da samarin garin ratanga ta yunƙuro tare da matasan garin ratanga na ɗauke da miyagun abubuwa asha to ku samarin garin ratanga ‘yan matan ratanga ba kayan wasa ba ne’ na san masu saurare kuna so ku ji wani irin abu ne ratanga taddarka ko da shi to dukkaninmu sai mu saurari shirin rayuwa kenan
Dabara shalla mai iko Allah shi ke maganin komi. Ina gaisuwa ga duk jama'a ma'aikatan cikin santa santa ratanga domin aikin ku yayi daidai. Ungo zama cikin likita hangara mai takura ma mata baki da tausayi baki kula ma dan kowa. Ungozama mai rama ga mai kula da dan kowa. Rama a gaishe ki keke muke yabon kullum aikin ki yai daidai. Sharu saraku walladidi mara imani mai raba arman danta ya shi ka daina bugun matarka hakuri.
shiri na goma sha tara shahe-shahe
Dr. Sani yana ci gaba da kawo sabon salo a cikin wannan likita. Domin likita tamu ta samu ci gaba. Kai, me nake so in faɗa muku? Ko shagon nawa ya samu ci gaba. Amma abin faɗi shine hangara ita ce cikakken jagoran likita. Tana nuna marhama, kuma tana gora mata.
Eh Rahama, Na'am dokta.
ina muka kwanda mai naƙudan nan.
Wallahi dokta akwai matsala. Amma na kira hangara.
Aha, Eh.
to.
Ke rahama wai me yasa kika kira To na?
hangaren hmm?
sai yanzu kika iso?
Eh dokta Sani yau kun san muna da aiki ne sosai wallahi yau aiki ya mana yawa.
Eh gaskiya ne.
Rahama me yasa kika kira na alhali kin san yau muna da aiki sosai. Ha? Ba ke ba nace ki kura da matan nan mai aihuwa. Hangara wallahi aihunan ta zo da matsala. Domin yaron nan ta baya yake shirin hutowa fa. Ni a ganina ya kamata a mata hoshi. To gusa in gane na ji. eh gaskiya ne gaskiya ne lalle yaro ta zamna yake hutuwa amma ba lalle bane sai an mata hoshi ke wannan matar kin san cewa kina shaho mai mai sa hasken hata ko bude bakin ki mini magana saboda ina da aiki na haba to bari ki ji in gaya miki amfani da mai mai sa hasken hwata yana rage ƙarfin hwata musamman ma idan aka yi miki hoshi ƙurjin naki ba zai saurin warkewa ba wannan jikin naki wannan hatar da an gani ba hasken hata Allah da annabi bace kina shahe-shahe hangara yanzu dibo hoton rediyon nan da aka yi yana nuna cewa akwai matsala tsakanin uwar da ɗan kenan ba ta iya aihuwa da kanta wai ke rahama me yasa ne kike da nacin tsiya ha hangara wannan ba naci ba ne mafita ce nake nema biskan wannan matsala to bari ki ji wannan ba mafita ba ce ni na ce za ni iya aihuwar da ita ba tare da an mata washi ba Dakata duk wannan rigima ba ta gyara mu mu komi. Kun gane ko? Eh Rahama, na'am gaskiya ne wannan babban matsala ce. Don haka na gayyato Dr. Malika da Dr. Zara su zo su kama mu aikin nan.
haka ne dokta duk da yake ma'aihon matat ya bude da digo goma gashi kuma ɗan ta baya yake shirin hutuwa ni a gaskiya dokta ya kamata a mata hoshi
To, lallai hoshin nan ya cancanta, amma dangane da halin da matan nan take ciki, hoshin zai yi wuya.
Eh, Dr. Sani, eh dr malika ni ma a matsayina ta ƙwararriyar likita ta huskar lahiyar duba fata ina goyon bayan magana da hangara ta waɗi.
to na saurare ku ku duka yanzu ne ga abin da na gani in dai za mu hasata to dole sai in babban likita ta ɗauki nauyin ɗimke kurjin da kuma warkar da shi dr malika haka kin ta yiwu
To hakan zai iya yiwuwa bayan an yi hoshin ana iya ɗaukar ta a tahi da ita.
to mm, kuma ni ko da yake dai na ga da tsatsan yahi kan jaririn girma ina zaton tana iya aihuwa da kanta yanzu mu jaraba mu gani To, madalla doktor, ni kuma zan yi illa iyakata domin in gani cewa ta aihu lami lahiya da ita da ɗanta.
to ya yi kyau ya yi kyau kama kama mu gani kama madalla.
kama mu gani Yawwa.
eh kama eh to juya juya a hankali juya a hankali juya a hankali Kai, kai, kai, kai, kai, doktor, Ha?
akwai matsala.
eh gaskiya ki lalle akwai zancen ki Uu, a ba zama maza mu kai ta ɗakin hushi Yawwa, doktor.
eh ku kama mu kai ta ɗakin Aha, to, a hushi kama.
mu kai ta Da sauri, ɗakin da hushi sauri, da sauri. Ku kama da sauri.
kun shirya eh mun shirya doktor to mu je a bani kayan aiki reza gashi
almakashi
gashi nan
zare gashi
shahe dan shi shahe jinin nan da ke zuba nan kawai eh to eh saka da shi shahe shi nan wurin aha to eh danna danna kadan kadan a hankali a hankali eh ga yana yana zuba daga can haka eh madalla a karo zare
ga zaran nan
to madalla ga dan rike kangara Na'am, kama doctor.
kama dan kama Aha, to.
dan amma sai dai ba ya shida maza ku harhado da shi Aha.
eh ku harhado da shi kuma ku lullube shi saboda sanyi To, doctor.
eh a lullube shi saboda sanyi alhamdulillah Wai, mun ceto ta.
Yawwa, to- Alhamdulillah.
to hangara sa bandeji ki naɗe kurjin Aha, to, doktor.
Zuciyar yaro tana bugawa da kyau.
Madalla.
Ita ko waccan har ta harhaɗo sai ta ji ni saboda wannan shawo-shahen ban da take sai na yadda ta cikin shi.
ba wannan kaɗai ba kuma ki mata galgadi bisa kan irin lahiyayyen abincin da ya kamata ta ci don kurjin ya yi saukin warkewa
To Dr. tunda yanzu an gama komai ana iya ɗauka a tare ta ko?
eh ba ka da ba ba ta lokaci a dauke ta maza a sa a sa ta abin a kai ta babban gidan likita ashe maza
Duba Rabi, idan ba za ki min wani bayani ba, gaskiya ki fita ki bani shagona.
gaskiya akwai matsala ramatu yau ne abdulaziz ne kira ni na je gidansa kum da na je gidansa ya ce min in shigo can cikin ɗakinsa yana gwada mu an alamomi da gaskiya ni ba zan iya amincewa ba na taso na zowa ta kai shi abdulaziz in Kin gani ko Ladidi, ji abin da Rabi ke gai. Wai miye maza, menene cikin kansu wani irin al'amari ne wannan?
Hmm, ke dai kin gani da na je yake kwatanta min ya kamata in zo ɗakinsa kamar da alamu da ban san shi da shi ba tambayar kaina na ma nake mi yasa na je kai rabi ai ba laihinki ba ne ba laihin shi ne
yanzu ni dai ya nema ban amince ba na sai yanzu yana yana ce yana neman yan matan da za su yarda da shi wallahi ina zuwa ina kallon idan shi sai da na ji tsoro sai na tuno da idan matu
a'a rabi ai ni ga nauce ba yau ba ai gani ga wani ya ishi wani tsoron allah
tashi ma zan yi a tunani na tashi zan yi in koma wajen shi in mishi magana O in ki tahi ma me za ki ce mishi?
shi mishi zan yi ni dai ina son shi amma gaskiya ba zan iya amince da bukatunsa ba To yanzu kin san abin da za ki yi, tashi za ki ki je ki ga haƙuri. Za ta karɓe ki kuma za ta ba ki shawara wadda ta dace.
gaskiya ka haka shine mafita ni ma ina tunanin samun shawara ta gari
Amma alaikum salam. Ke rabi rabi wallahi Aziz ne ke sallama Abdulaziz ne je ki boye je ki boye. Ah ina kwana Abdulaziz shigo.
yawa
Wa kake nema ne haka?
a ramatu tana yi wa rabi yake nema mana eh, da Allah rabu bata zo nan ba ba ku ga rabi ba
A'a, ba mu ganta ba, mu ma kanmu neman ta muke yi. Ta ya aka yi ne za ka yi marabi wannan abu saboda Allah da annabi Abdulaziz.
wallahi abin da ka yi baka kyauta ba ba mu san ka da wanga hali ba magana nan ta yi matukar ba mu haushi wannan ke nuna mana cewa rabu ta zo nan kenan kuma ta yi ma duk wani abin da kuke tsammani ba ma shi bane ba Diya ga yadda muka ga huskan rabi ta huta daga nan, abin da ka yi mata daidai ne ba ma kai sai mun tambaya ba haka nan ne.
to wannan dai ra'ayinku ne ko ma dai ra'ayinmu ne abu ne da ya shafe mu duka 'yan mata kuma wallahi abin da ta gayi ma gaskiya ne kai da Allah ni dai ku raba ni da wannan surutan abin da nake so da ku ku gaya mani ina ta nuha Eh, sannan wannan abin da kuke gani ba matsala ta bace duk laihin mato ne shi ya bani wata mugunya shawara ni kuma saboda sakarci na ban tsaya na tantance ba na dauka gashi yanzu ya kai ni ya baro to rabi dai ta tayi wajen kungiya hankuri ina ta je can kungiyar da hakuri ta bude mai lakanin suna hindatu ai wannan tona asiri ya kai tona asiri inda ma gidan rediyon ratanga ta shiga ta hodi kowa ya sani da ta tai can gurin kai lalle kumya ta kai kumya
Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ke Rabi? Ah, haƙuri na wuni. Lahiya lau. Yauwa ya yi kyau da kika zo. Rabi, mun yi magana da shugaban makarantarku kuma akwai taron da za mu yi bisa kan ah, matsalolin da muka tattauna da ni da ke da ramatu. Za mu yi magana a kan shi don mu gani yadda za a yi. To, Rabi, ya aka yi na gane ki dukkanin hankalin ka- kamar ba a jikin ki yake. Me ke faruwa? Na san da akwai magana a bakin ki. Faɗa min in jiya.
To haƙuri wai ya kamata budurwa ta riƙe mutuncin kanta.
Ƙwarai ma kuwa musamman irin ki.
To ni dai ni da sarmayi na Abdulaziz ne muka samu wani ɗan matsala kwa. Ya ce in zo gidan shi da na je kuma yana min gaskiya ne min da abubuwan da ni ban shirya ba kwa.
Gaskiya ne Rabi, ya kamata ki rike mutuncin kanki. Bai kamata ba ake kin yi wannan abin a matsayin ki na ɗaliba wadda ke karatu, ki bari sai kin ƙare har ya kai lokacin aurenku.
salamu alaikum Wa salam.
muna lahiya ko Lahiya lawa Abdulaziz.
muna lahiya Kana lahiya?
Ah, alhamdulillah To madalla Abdulaziz shigo mana. Abdulaziz, na'am ka san akwai gafarar da zaka nema?
eh na sani kuma wajen rabi ne Eh, rabi ina baki haƙuri na san abin da na yi ban kyauta ba ki mini gahara kuma insha Allah zan jira lokaci ya zo ma'ana zuwa lokacin da za mu yi aure ki yi haƙuri
To shi kenan.
Ɗaya ɗaya. Sannu sannu. Sannu sannu kin shi kama da kyau Ku bi a hankali. Sannu sannu. Yawwa to kama kama da da- ɗora ta. in ɗora ta saman gari.
Yayi sannu sannu.
A hankali a hankali. Yawwa me ke ƙahon ki? Mhm. Sannu. Yawwa. Wannan ci ne cikin ki na farko?
A'a, doctor.
To watan ki nawa?
Ciki takwas na ce.
To ina ne yake miki ciwo ne?
Ciki na...
Cikin ki? To to eh haƙuri. Eh haƙuri. Kin shi? Yawwa. Na'am doctor.
mai nakuda ce wannan Eh ita ce wannan.
Ah, gusa gusa an gani Mhm to.
cikin mu a sankare ke kyukyu ha
Wannan ina ji wa doktor akwai matsala.
Ah, akwai matsala sosai ma Ina ji aihuwa ne take so ta yi lokaci bai yi ba.
to eh, ina so a yi mini radio rahama
Dokta, ku diba hawa har yanzu cikinta a sankare yake, kuma aihuwata ta ɗage. abun da kuke tsammani ba haka bane wa to ke kuma uwar iya yi a ke a cikin komai sai kin nuna taki gwaninta to bar ki shi in gaya miki wata ran zaki cinci kanki cikin dajin na inda umma take can ku arata kuna kiriniya da yara hangara ya isa haka nan rahama tana da gaskiya di ba ki ga har yanzu hawan jinin nata yaƙi hawa kai ku duba gani jini har ya daga cikinta bismillahi dole sai an ƙara mata jini an san irin jinin da yake mata oh please doctor saboda tana tare da katinta to a shirya kayan aiki to mi maza mu je rahama to
kin yi gaskiya rahama kin ga yanzu uwar da ɗan duka sun wuta daga cikin matsala haka ne dokta amma ni abun ban mamaki ban sanya aka yi ta samu wannan matsalar ta ɗagewa ma'aihwata da kuma hawan jininta da ya kasa hawa ina zaton akwai wata matsalar da ba mu ɗago ba har yanzu yakan yi wa a ce tashin hankali ne ko bugu ne dokta ke kin garama wani tashin hankali wani bugu mu dai ba mu ji shi a bakinta ba wannan kawai shira-shira tunki ne da kika saba za ki fara mana Allah ku haƙura ku sa mu zuciyoyin ku ruwan sanyi kun gane ko wannan rikicin ya isa haka nan ke hangara Na'am doctor.
sake kaya ki tahi akwai yan malatin da ya kamata ki kula da su To.
ke kuma rahama na'am ida dumke kurjin to shikenan madam madam kina ji na Ina jin ki ya jikinki da dama. Amma sai gajiya likita. Ina ɗana.
Au ɗanki. gashi nan wurin yana cikin ƙoshin lahiya kin ji amma sai dai an samu matsala ne wurin aihuwa domin ma'aihuwarki ce ta ɗage kuma hawan jininki ne ya hau sai da aka miki washi amma dai alhamdulillah komai ya je daidai to awon naki ku na nuna cewa baki da hawan jini ko kina iya gaya mini menene ya faru
Mijina ne ya zo gida ya sha giya yana ta zage-zage yake bai son da ya yi ta buguna ga ciki.
Kai, mishin naki ya bige ki, aiko ya kamata kai karan shi domin a hukunta shi. Bata kamata ki bar shi, kina kallon shi ya ƙara miki irin wannan ba.
Ai wannan kara, ni da kaina ina son kai karar shi, amma ina tsoron zuciyar mijina. Domin wanga game ban kare shi, tunda wanga ba soyayya ba ce ko likita.
Haka ne madam, yanzu abun da nake so da ke, ki kwantas da hankalinki kin shi. A cikin wannan likita, muna da wata mata mai kula da mata masu irin wannan matsalolin kin shi. Za ni magana da ita, insha Allah za ta iske ki gida domin ku tattauna ke da ita kin shi. Allah ya ƙara sauƙi kin ji?
kai jama'a ku saurara wai hangara ta zo ta same ni ni iya in raka ta a gidansu domin in yi ma mijinta magana don suna da matsala hmm abun mamaki hangara hangara guda babban ingozama sarauniyar ratanga ta zo ta durƙusa a gabana ni iya
Haba, gaskiya iya, wannan abin ya ishe ni, na gaji wallahi.
To, ni dai nan dai gidana ne, sannan kuma ni ne namiji, apto da kyau yanzu ma abin har ya kai ki ga neman ceto ko?
Kai, kai, kai, da Allah ku dakata, ku kwantar da hankalinku mana. Haba mi ke faruwa?
Iya, ni fa hankali na kwance yake, shi ne dai yake nan yana hayaniyar shi.
To, to, kin gani ko iya, kin gani ko ita hokke taɓa ni wallahi.
Kai, da Allah ku dakata. Ku to da Allah mu zamna mu yi magana irin talattizawa. To kai Zabairu kai da annamishi, waɗa min mi ke faruwa?
Iya, kin san yanzu cikin lokacin zahiri ake. Wannan karamin ɗakin ni ba na iya kwana cikin shi. Sannan kuma gashi ma ventilatar ɗin ɗakin ma ta lalace.
Na ko ba da kuɗi ai a gyara. Ai na ba da kuɗi a gyara shi.
Hangara, bar shi shi magana shi.
Kuɗi, kuɗi, to kin san matsalar shi ne? Kin san matsalar shi? Eh? Za ki kawo min wannan magana, kin san matsalar shi ne? To iya, shi ne yasa. Na ce tun da ita yanzu ba mazamniyan nan ba ce, ba dare ba rana kullum tana can sai na ce to bari in amfani da wannan battakin namu wanda muka sa kilmatizar Na saka dai, tunda da kuɗi na nasa AC.
Hangara bar shi shi idda magana shi haba.
to wai shine sai na hita shine wai ta kore ni daga cikin ɗakin iya
To ke hangara, na ji tashi, yanzu ke waɗa min me ke faruwa.
Iya, wannan ho ba wata matsala ba ce. Hmm? Zama ne zan yi na ɗan lokaci kaɗan, saboda ni yanzu can ɗakin nan na umma, a can zan koma.
Wani ɗaki na umma kika nuhi?
Ɗaki dai na asibiti wanda umma take zamna a ciki, saboda yau yau ƙin nan, Dr. Sani ya bani makullan gidan.
Umma hakomawa za ta yi ga ɗakinta. Wai ke hangara wata irin mace ta. Gaskiya ba ki da kirkiwa. Ke, ni ke ga tahiyata na ta ce in bar ki da ke da matsalolin ki warke karatar su.
to wata sabuwa wato tattara ma zaki ki bar gidan ki koma can da zama ta lalle akwai matsala to bari in gaya maki akwai sharadi da sharadi dole ki ne duk sati ki zo nan so biyu so biyu sannan kuma kin san unguwa tsegumi ya yi yawa sa ido ya yi yawa bayan wannan dole ne sai kin bani abin da zan ɗaukar nauyin gidana duk wata jika hamsin
Je ka na ji, na yarda zan baka jika hamsin ƙin duk wata, je ka.
A haye wata ta yi wata a gashi, wata ta yi wata a ido, wata ta yi wata a fuska, wata ta yi wata a haye. Su hangara manya, wai yau hangara ce, take takama, tana isa, tana yabon kanta, ita farinta da fatar jikinta na asali ne. Kawai dan ta ga wata mata mai shahe-shahe. ta zo awo a likitan ratanga. Yo hangara, ba ki san ba irin wannan take-take a gaban rahama ba ne, domin ita ma rahama ai ta kai kallo, ko ba haka ba. To ba ma wannan ba, hankuri dai ta buɗe ƙungiya kuma ta samu takardu. To shin, idan wannan kungiya ta bunƙasa ta girma hankuri za ta iya kula da 'ya'yanta ko kuwa duk wannan abubuwa idan kuna son ku ji amsoshinsu gaba ɗaya to sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba rayuwa kenan.